بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na litinin 26 ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya daidai da uku ga watan shidda shekara ta 2024 miladiya wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran mun tsaya kan aya ta 64 yau za mu tashi aya ta 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء هاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ابن إسحاق يكاو أثر دق عبد الله دان عباس عبد الله دان عباس يأتي نصارو ننجران بمعنى كريستوتي da manya-manyan malaman Yahudawa sun zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam suna jayayya a wurin manzan Allah. Malaman Yahudawa suka ce, "Ai, annabi Ibrahim ba kowa ba ne face ba Yahudi ne, bi ma'ana yana bin addinin Yahudanci. Kiristoci suka ce, annabi Ibrahim ba kowa ba ne ba illa nasara mai bin addinin nasaru. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan aya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'd. Ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi bi ma'ana Yahudawa da Kiristoci lima tuhajjuna fi ibrahim saboda me kuke jayayya kuke musu game da annabi ibrahim ko yahudawa ku ce annabi ibrahim naku ne addinin yahudanci yake bi ko kuma kristoci ku ce a'a annabi ibrahim kirista ne addinin kiristanci yake bi Allah ya ce wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di ai ba a sabkar da littafin at-taura ba ba a sakkar da littafin injila ba illa min ba'dihi sai dai ba ce wucewa annabi ibrahim sai da annabi ibrahim ya shuɗe ya gabata aka sakkar da attaura aka sakkar da injila to ta yaya za ku yi da'awar cewa mabiyan addininku ne ina fata mun gani ku yahudawa da kuke da'awar cewa annabi ibrahim ba yahude ne addinin yahudanci yake bi ai ba a sabkar da attaura ba da ke bayyana addinin yahudawa sai bayan shuɗewa annabi ibrahim da shekaru masu yawa haka ku kiristoci da kuke ƙoƙarin ku makala mu addinin ku annabi ibrahim ku nuna cewa shi ma kirista ne kamar yadda kuke kiristoci ba gaskiya bane ba ba a sabkar da injila ba da take bayyana addinin kiristanci sai bayan shudewa annabi ibrahim da shekaru masu yawa wasu ma malamai suka ce annabi ibrahim ya shude da shekara 600 sannan aka sabkar da addinin yahudanci ina fata mun gane tsakanin kuma annabi isa alaihi salatu annabi musa alaihi salatu wassalam da annabi isa alaihi salatu wassalam kusan shekara dubu ne to ta yaya za ku yi da'awar cewa annabi ibrahima yana bin addinin ku ne tare da ku yake sai da ya wuce ya shuɗe da shekaru aro-aro sannan aka sabkar da addinin ku aka sabkar da littafan ku aka sabkar da taura da injila kaga abinda kuke da'awa ba gaskiya bane ba ina fata mun gane kenan an sabkar da injila an sabkar da taura bayan shudewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce afala ta'qilun shin ba kwa da hankalin da za ku dinga hankalta abin da kuke faɗa ta ya za ku yi wannan da'awar tare da cewa wanda kuke kokarin cewa yana cikin addinin ku ya gabace ku da shekaru masu yawan gaske mai hankali ba zai faɗa haka ba ha antum haula'i yanzu ku waɗannan hajattum fi ma lakum bihi ilm kun yi musu da jayayya game da abin da kuna da ilimi a kansa shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun yi musu kun yi jayayya an nuna muku gaskiya kuka ki ku bi falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me kuke ja kuke musu kuke jayayya cikin abin da baku da ilimi game da shi shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam eh an ji kun yi musu game da abin da kuke da ilimi a kansa cewa a cikin littattafanku akwai bushara ta annabi muhammad akwai sufofi nasa kun san shi kamar yadda kuka san yunwa cikinku kun san annabi muhammad kamar yadda allah ya sifanta muku shi a cikin littattafan da ya sarke muku kamar yadda kuka san 'ya'yan da kuka haifa da kanku to kun yi jayayya a kan shi duk da ba ku da gaskiya an nuna muku gaskiya amma kun ki to me zai sa ku yi jayayya ku yi musu akan abin da ba ku da ilimi ma akan shi sam shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wallahu ya'lam Allah madaukakin sarki ya san komai babu abin da ke boye karkashin ilimin shi wa antum la ta'lamun ku ku ku san komai ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ku wa ma ka ma kana ibrahim yahudiyya sai Allah madaukakin sarki yake mai da musu martani ma kana ibrahim yahudiyya da ɗai annabi Ibrahim bai kasance mai bin addinin Yahudanci ba. Sam, saboda Yahudanci addini ne gurɓatacci bayan kun gurɓata shi. Yahudanci kun yarda da cewa Uzairu ɗan Allah ne, ina fatan mun gane, sannan kuma kuna tuhuma na na Maryamu, mamma annabi Isa alaihi salatu wasalamu da zina, ta yaya annabi Ibrahim ba zai kasancewa akan irin addini na ba. da ɗai annabi ibrahim bai kasance ba bai huti wala nasraniyan sannan annabi ibrahim baya biya addinin kiristanci saboda kiristanci ko kun yarda da cewa annabi isa ɗan allah ne ko kuna ganin cewa shi ɗin ma allah ne ko ko ɗayan alloli guda uku ne ina fata mun gane annabi ibrahim da ɗai bai kan wannan addini na ku bai kasance ba kiristi mai bin addinin kiristanci walakin sai dai shi annabi ibrahim kana hanifan musliman ya kasance hanifan ne alhanif shine mai karkace mu duk abin da ba daidai ba na botar wani wanda ba Allah ba da botar Allah shi kadai annabi ibrahim hanifan ne musliman mai sallama ma Allah mai mika ma Allah madaukakin sarki wuya subhanahu wata'ala wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga wannan aya ita ce raba gardama akan musan da yahudawa da kiristoci suke yi a gaban manzon Allah kowa na da cewa annabi ibrahim nasa ne kiristoci suka ce nasu ne mabiyin addinin su ne yahudawa suka ce nasu ne mabiyan addinin su ne Allah ya karyata su cewa da dai annabi ibrahim bai bai hude ba sannan annabi ibrahim bai kasance daga cikin kiristoci ba annabi ibrahim ya kasance mai bauta ma Allah ne shi kadai baya yin shirka da Allah subhanahu wataala inna awlan nasi ku sani mafi cancantan mutane bi Ibrahim da annabi Ibrahim lallazina taba'u su ne wanda suka bi shi suka yi imani da shi a zamanin shi su suka fi cancanta su dangana ma kansu annabi Ibrahim ba ku Yahudawa ba ko kuma ku Kiristoci wa hadhan nabiyyu da wannan annabin ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina amanu da wanda suka yi imani da annabi Muhammad ya zuwa tashin alkiyama wallahu waliyul mu'minin lalle Allah madaukakin sarki shine majibantan masu imani gaba ɗayansu Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da Imam Hakim da sanadi mai kyau daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya rada shi manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi kada yace inna li kulli nabiyyin wulatan min annabiyyin lalle ga dukkan annabi akwai masoya da mataimaka daga cikin annabawa da gare sa wa inna waliyyi abi wa khalilu wa khalilu rabbi azza wa lalle ni kam kuma ni masoyina da mai taimaka min a cikin da'awata shine babana khalili ko khalilu rabbi azza wa badadin Allah madaukakin sarki madaukakin Allah madaukakin sarki sannan annabi ya karanta wannan aya inna awlan nasi bi ibrahim lalladina tabauhu wa hadha an-nabiy walladina amanu ina fata mun gane idan kaga wanda ya cancanci a dangana masa ibrahim ya fi cancanta annabi ibrahim ya kasance nasa ne shine wanda suka yi imani imani na gaskiya da wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da wanda suka yi imani da annabi Muhammad da wanda suka bi bayan su zuwa tashi alqiyam kenan su ne suka fi cancanta kowa da ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nasu ne ina fata mun gane saboda addinin su yana daidai da addinin annabi Ibrahim aqidar su guda ce ba abotan wani wanda ba Allah ba Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ake bautawa waninsa ba abin bauta ba ne sai Allah ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله ce wadda ta'ifatun min ahlil kitab sun gurace sun kaunaci wasu kaso daga cikin ahlul kitab law yudillunakum ina ma da a ce sun batar da ku ina ma da a ce sun dora ku kan hanya ta banza wadda karshe za ta kai ku ga mahallakar ku wa ma yudalluna illa anfusahum ba kowa ba suke batarwa illa anfusahum sai face kawunansu wa ma yash'urun ba su san da cewa kawunansu bane suke batarwa wannan shine guri na hadul kitab a kullum a ko da yaushe yaya za a yi su ga cewa masu imani sun kafirce ma Allah ina fata mun gane babu irin salo babu irin hanya babu irin wata dabara da ba su bi don su ga cewa sun kafartar da masu imani waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa sun gurace ku kafirce irin yadda su suka kafirta don ku kasance daidai a wurin sakamako wannan shine gurin ahlul kitab ko da yaushe shi yasa za ku gani suna kawo tsare-tsare suna kawo ababe daban-daban a cikin kasashen musulmi gurinsu su hallakar da al'umma annabi su sun tabbatar sun yi yaƙini cewa addinin nasu kan ƙarya yake sun sani ba ba su sani ba ba abin da ya hana su su dawo daga barin addinin su su kama addinin musulunci sai hasada da keta suna ganin cewa bai dace ba a ce larabawa sun samu kukaka a kansu ta hanyar samun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama su a cikinsu ba a zaɓi annabi ba hasada ta hana su su imani to tun da su yi imani ba sun san kan kafirci suke yi yaya za a yi kuma ku kafirta ku kasance ɗai da su wannan kuma hasadan min inda an fusahim kamar yadda Allah ya bada labari suna yin haka saboda hasada ta musamman da ke cikin zakatarsu shi yasa zaka gani sun canza muku kundin shari'a a cikin dukkan kasashen ku na musulmi idan za a shari'a za a yi shari'a irin tasu wadda su suka tsara sabanin shari'ar musulunci sun san idan kuka bi shari'arsu kuka yarda shari'a Allah da manzon shi to tabbata za ku kafirta shi yasa sai suka aza muku sabanin ta Allah dan ku kafirta ina fata mun gani shi yasa yau zaka ga duka galibin daulolin duniya suna yin shari'a ne bisa ga shari'a tsari nasu ba dan komai ba dan su raba su da bin shari'a Allah a cikin shari'a Allah da binta a nan ne ɗaukakan musulmi da musulunci take gaba ɗaya a cikin bin shari'ar musulunci akwai ɗaukakan musulmi da ƙasƙanci da kafirci da kafirai ina fata mun gane akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya akwai bunƙasa ƙasa da samun aminci ta yadda Allah zai ba ta kariya ya ba ta tabbaci akan mulki babu wani abin da zai zo ma mulkin ta barasana shi yasa sai suka ki wannan sai suka tura muku kundinsu don ku kaskanta irin yadda su suka kaskanta ko ku su samu ɗaukaka ma a kanku don tsarinsu kuke biya ina fata mun gane ina mafita a tsarinsu akwai babu me yasa kaddar duka kasashe suna cinya mutsi da rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda bin kundin ne munan alhamdulillah a kasashen musulmi kisa yana da karamci warce yana da karamci fyaɗe yana da karamci mutum ya kashe kanshi da kanshi yana da karamci bincika a ƙasashen kafirai da suke ganin sun fi kowa ci gaba ta fuska haɓaka arziki da kuma wayewa yana da wahala a yi minti biyar ba a kashe mutum ba yana da wahala a yi minti biyar ba a mota fyaɗe ba yana da wahala a yi minti biyar ba a warci kuɗin wani ba yana da wahala a yi minti biyar wani bai haura daga sama bai faɗo ya kashe kanshi da kanshi ina kwanci hankali da zaman lafiya da mutum ya kashe mutum maimakon azartar masa da haddin Allah sai a sa shi gidan kasu a ba shi 'yan shekaru a fitar da shi shi yasa sai ya koma akan tsarin shi na farko ya ci gaba da kashe mutane wallahi in ba an yi kisasi ba ba za a taɓa zaman lafiya a doron ƙasa shi yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil alba kuna da rayuwa mai kyau mai inganci game da kisasi ya kuma abuta hankali duk wanda ya san in ya kashe za a kashe sa zai je ya kisa eh abin nan da kai na raba wani da rayuwa in kai shi kai ma za a raba ka da rayuwa za ka je ka aikata idan wani ya aikata aka kashe shi a gaban idan mutane aka zartar mai da haddin Allah a gobe wani ya yi hakan to kaga a cikin zartar da haddin kisa akan wanda ya kisa akwai samun zaman lafiya da tsare rayukan mutane kai haddaran wanda zai je ya kisa saboda ba zai yi kisa ba yana jin ya tsoron idan ya kisa shi ma za a kashe shi marawo idan ya yi sata abin da ya sata in ya kai haddin a yanke masa hannu a yanke masa hannu sata za ta zo ta faru a doron ƙasa wanda ya kare ma wani haƙuri a kare masa kunne ka cire ma wani a cire maka ido ka fashe ma wani a fashe maka za a zo a yi taɓanna daga baya ba zai taɓa yi ba idan mutum ya yi zina ya taɓa aure a jefe sa har mutuwa gobe wani ma'auraci zai je zina idan kuma matashi ne guguwar sha'awa ta jashe je abuka mota ya zina da ita a taro jama'a a masallaci da ake halarta a kiro wane dan wane a karanto abin da ya na jarima da shaidu da komi a masa bulala ɗari masu kyau gobe zai je sake zina wani shi zai je sake zina ku tambayi mutanen da suke gani lokacin da ake zartar da haddi a saudiya idan aka zo za a kashe wanda ya aikata jarima ta kisa za a zo a karanto abin da ya gaban kowa a gaya ma kowa kowa ya ji ayar da ta sabka a kan shiga hukuncin da za a zartar masa sannan ba za a gushe ba ana lallashin wa'anda ya majarima ta kisa ko cewa za su iya yafe masa a lallashe su a taron a duk hanyoyin da za a sa su yafe masa idan suka ki sai a zartar mai da hajji na kisa in kisa yi to a wannan lokacin idan aka fille masa kai a wannan lokacin za a samu mutane da dama wanda daga kallon nan sun faɗi sun suma sai an ɗauke su an kai su likita an samu su serum daga bayan su tashi saboda jin tsoron abin da ya faru a gabansu irin waɗanda suka suman nan kai dan Allah gobe zai je aikata kisa har abu ne mai wahala gaske shine walakum fil qisas hayatun ya ulul albab ina fata mun gane to ka gani da suka jaye mana hukuncin Allah sai suka sa mana nasu a kama wanda ya kisa a je ya aje shi gidan kasu a bashi ci a bashi sha in bai da lafiya a rako shi likita in ta kama a rike shi likita a mashi gadon shi nan kuma maganin shi 100% kyauta amma kai mazaunin lafiya mai neman halaliyarka ba a barka ka zama lafiya ba wurin neman halaliyarka kuma in rashin lafiya ya kama ka sai ka biya 100% to wancan me zai hana ya fasa abin da yake na ɓanna eh zai fasa ba zai taɓa fasa ‘yan fashi da suke fashi da makami suna ta'addanci an kama su bayan wani lokaci an sake su dama ba su da wata sana'a da saka rika ta musamman don samun abin rayuwa kuma sun saba hutu da jin daɗi da wasa da kuɗi da dukiya bayan an sake su ganin ka ba za su kuma wannan aikin ba to wata sana'a gare su banda wannan aikin za su ci in ba su yi wannan sana'a ba za su sha za su hau mota su shiga gida su yi abin da suke so na moron rayuwa ba za su yi ba saboda ba su da wani aikin da suke sai wancan da haka da sun zamna suka ji raɗaɗin talauci da zafinsa sai su kuma zuwa aikin sanada to amma da da aka kama su ma aka zartar musu da hukuncin Allah da ya ce au yusallabu ko au tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw min al-ard ko a kashe su a tsire su a soke su a cire musu hannun hagu da kafar dama ko kuma a kore su daga barin ƙasa gaba ɗaya ganin ka an ƙara samun 'yan ta'adda bayan haka wannan shugaban 'yan ta'addar da aka kamo wanda ya addabi 'yan najeriya da 'yan nijar ya kashe rayukan da allah kaɗai ya san yawansu nawa yasa suka koma marayu daga cikin 'ya'yan mutane nawa yasa suka koma zawarawa daga cikin matan mutane nawa ya hallaka ya hallaka dukiyoyinsu yau gashi an kama shi inda a ce an kuddo shi a bainar jama'a aka tsayar da haddin Allah a kansa aka yi bismillah aka fille masa kai kana ga gobe wani yayi irin haka aka masa kuma idan ya san haka ce ma kuma sayar rai wannan aiki aka masa kai haka muke fatan hukuma ta masa to amma idan aka sake sa to wallahi wannan aiki nasa sai ya koma shi so da baya da wata sana'ar da ta yi waccan bai saba kasuwanci ba sata ya saba yi kuma ya saba moruwa ya ji daɗi ya more in aka sake shi ko da ya ji raɗaɗin talauci ya ɗauki makami ya koma da shi wannan mummunar sana'ar za ya koma mazinaci ma an ba shi lasisi a dokanmu wadda ke sabanin ta Allah ce idan ya zana da ya ƙasa da shekara bakwai faɗi ne da haka za a je a rihe shi a mishi tara a ba shi wani ɗan lokaci a ginin ƙasa a sake shi tafiyarsa wallahi wani mutum da kake ganin shi daga cikin mazanatan nan zaman shi gidan kaso ya fi mushi zaman shi a cikin unguwarsu baya da aiki anguwarsu ba zai samu abinci guda uku a jere ba a yini a gidan kaso ko zai karya ya ci abincin dare ya ci abincin rana bayan ya bata iyan mutane ya koma ci ana jima hadda tele ake kunna musu su yi balo me ya rage musu kenan zai fasa abin da yake yi idan kuma yar shekara sha takwas ce a yayi daidai da hankalinta da wayanta wannan shari'a ce amma da an ce za a aurar da yarinya yar shekara sha biyar ko sha shidda sai a ce an saba an yi abin da ba daidai ba za a yi kaza za a yi kaza za ta yi yawan fitsari za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza amma galibin 'yan matan da ake lalatawa ƙasa da shekara sha bakwai na shashida suna nan ɗauke da cikunan shagu suna yawo to ita wace doka a lalatattar dokar ta kuma wace doka kuka aje ga yara ƙanana da aka majuna biyu suna yau ga titi me kuka doka mene za ku musu shine wallahi da an saki dokar Allah aka kama wata doka an tafi zuwa ga kafirci kenan zaman lafiya ya ƙare kwanciyar hankali ta ƙare idan kuna so ku samu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa to ku zartar da hukuncin Allah akan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto kun tabbatar da tauhidin Allah Allah shi kaɗai abin bauta ba a yin shirka da Allah sai ku samu aminci ku samu kwanciyar hankali Allah ya sabkan muku da ruwan sama ku samu arziki da wadata da kwanciyar hankali a cikin doron ƙasa amma yau a ce wai taron bokaye da matsafa su yi sanarwa su gai a Nijar cewa rana kaza a yamai za su haɗu da nufin a roƙi aljanu haka fa suka ce fa a cikin sanarwarsu za a roƙi aljanu a samu kwanciyar hankali a nijar za a roƙi aljanu a sabke ruwan sama billahi lazi la ilaha illahu ba ku hau hanyar tsira da kwanciyar hankali ba sam boka wanda annabi ya ce a kashe ko ku san da wannan ba mene da haddin sahiri darbatun bisai hukumcin boka da matsafi a fille masa kai shi ne za a ba shi lasisi hawa yana da wata asosasiyon ta musamman da za a ba shi tallafi su zo za su roƙi aljanu a samu kwanciyar hankali yau akwai wanda suka kawo tashi hankali kan mushrikai a doron ƙasa duk matsalar da muke ciki a Nijar da sauran ƙasashen musulmi yau ba wanda ya sabbaba wannan mushkila sai mushrikai da bokai da yan tsayi jiyan nan ko shekaran da bukushi wani yaro da aka kama da ƙarfin gaske aka ce da mishi idanu ba ƙwanƙwale su aka yi da ƙarfi har ya suma kuma boka ya ba da wannan umarnin kuma wanda aka ma aikin nan wani ne wanda yake neman wata haraka ta siyasa su ne za su haɗu wai su roƙa muku aljanu a yi ruwan sama su roƙa muku aljanu a samu kwanciyar hankali duka wannan tsare-tsaren da turawa suka kawo bisa kan tsarin laicite a bar kowa ya bauta mu abin da yake so ya ƙasa za ta samu ci gaba ina za a samu kwanciyar hankali wallahi ba za a samu kwanciyar hankali ba za a taɓa hutawa ba ‘yan ta'adda ba za su fasa ba kuwa masu kashi da makami ba za su fasa kashe mutane ba sannan masu kashi da makami su kwashe dukiyoyin ƙasa abinda za a raba mutum miliyon hamsin ko miliyan ashirin da shidda ne Nijar ko sai a samu mutum ɗaya ya kwashe su ya sashi a cikin kwanke shi. Haga masu kashi da mi makami kenan. Ya za a zamana lafiya, ya za a daina barace-barace, ya za a daina sace-sace. Ba zai taɓa yi ba. Shi ya sa makoma ta ƙarshe a ba Allah kawai. Samun tsira da kwanci hankali da zaman lafiya abu Allah shi kaɗai abu tsarin dokar shi. abin nan da turawa suke soko muku da ahlul kitab suke soko muku koyar da shi shine tsiranku walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da dai yahudawa da kristoci ba za su taɓa ba ku yarda ba su aminta da ku sai kun bi addininsu bin addininsu da za ku shi kuma zai sa ku yi ku kafirta ku koma irinsu to yaushe za ka shirin yardarsu eh yaushe za ka shirin yardarsu duk turawa da kaga suna alaka da Nijar a yanzu fa maslaha ce ko biyan bukata cewa in samu ka samu ne in samu ne kawai ka samu in ba dan samu ba yadda za a yi alaka da kasar Nijar sun ba sun sa akwai arziki kuma mu talakawa ne ba mu da imkaniya da dama da za mu iya tono arzikinmu mu amfana da shi su kuma sun iya sai a kulla alaka su tono su ɗauki kashi 80 mu ɗauki kashi 20 alaka ce kawai amma in ba haka wallahi ba za su yi alaka da mu ba ba za su taɓa ba mu yarda ba ba yadda za a yi kafiri ya so ya jin kanka a matsayinka na musulmi wallahi ba shi tunda Allah ya ba mu labari shi yasa kafirai kullum ba abin da suke guri sai ku kafirta irin yadda suka kafirta shine wadda ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum sun gurace sun so sun kaunace wasu kaso daga cikin ahlul kitab law yudillunakum ina ma da a ce sun batar da ku sun kai ku ga mahallakan ku wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa ba suke batarwa sai kawunan su wa ma yash'urun wasu san da haka ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi lima takfuruna bi ayatillah saboda me kuke kafirce mu ayoyin Allah me yasa kuke kafirce mu annabi Muhammad da abin da aka sabkan masa na alqur'ani mai girma wa antum tashhadun alhalin ku kuna shaida kun gaskata cewa annabin nan gaskiya ne abin da aka saukar masa gaskiya ne ya ahlal kitab ya kuma abu talibai lima talbisuna alhaqqa bil batil me yasa kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya kuna ƙoƙarin ɗaukaka ƙarya akan gaskiya wa taktumuna alhaqa kuna kokarin boye gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kun san abin da kuke ba daidai bane wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab an samu wasu kaso daga cikin ahlul kitab sun ce ya junan su ya junan su kenan kamar san ma kansu wasiya wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un ku yi imani billazi unzila ala alladhina amanu da abin nan da aka sabkar ma wanda suka yi imani wajhan nahar wani lokaci na safiya waqfuru akhirahu sannan ku kafirce mu addinin nan nasu da abin nan da aka sabkar musu akhirahu karshen yini la'allahum yarji'un ko cewa su masu imani san baro imanin su shigo tare da ku kaga har yi basu bari ba abinda suke guri kenan ko je shi bi ma'ana a samu su gungu wasu masana ƙwararru masu yaudara da dabara su zo wurin annabi su ce mun yi imani mun shiga musulunci da safe a yi sallah da su ta asuba har a yi azahar rasu marace na yi ana kwararan magariba sai su ce kai mun huta musulunci mun yi ridda kaga yin haka da za su yi da suke wasicin su ya ga wasu wasu me suke so su raba musulmi da musulmcin nasu a ce to ga wasu ƙwararru masana wanda sun karanci littafin da ya gabace su kafin sabka alkur'ani sun shiga musuluncin nan da safi gashi da yamma sun fita wannan shi ke nuna sun hanga sun nura cewa musuluncin nan ba gaskiya ba ne don haka mu ba mu huta haka ne kawai dubarar da suka don su raba mumune da imaninsu ko fitarsu ta sa wasu kaso daga cikin masu imani su masu bar musulunci haka suka tsara shine waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un ko cewa su ma masu imanin sun dawo zuwa ga addinin su na farko su bar musulunci wala tu'minu kada ku yarda ku yarda ku gaskata ko ku imani illa liman tabi'a dinakum sai kawai wanda ya bi addinin ku qul annabi kace musu innal huda hudallah lalle shari'a shari'a ta Allah ce madaukakin sarki an yi uta ahadun mithla ma utitum wannan an yi uta ahadun mithla ma utitum yana da alaka da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum yawa da kar ku yarda ku kuskura ku gaskata ku yarda an yi uta ahadun mithla ma utitum cewa za a baiwa wani daya wanda ba ku ba irin abin da aka ba ku na annabauci kar ku yarda ku gaskata cewa Allah zai ba wani daga cikin wasu mutane wanda ba ku ba annabauci ka ku yarda da haka shine an yu'ta ahadun mithla ma utitu aw yuhajjukum inda rabbikum kenan wala tu'minu haka yanzu ma kar ku yarda ku gaskata cewa akwai wani wanda zai yi musu yayayya da ku inda rabbikum a gurin ubangijinku babu shi babu wanda ya sai musu da ku ko jayayya a wurin ubangijinku saboda ku din kuna da wata makana kuna da wata falala ta musamman a wurin ubangiji ta yaya za a samu wani wanda ba irin ku ba yayi musu ko jayayya da ku a wurin ubangiji qul annabi ka ce musu innal fadla biyadillah lalle ita falala biyadillah tana wurin Allah madaukakin sarki yu'tihi man yasha yana bada ta ga wanda su daga cikin halittunsa yana falala ta annabauci falala ta manzanci Allah yakan bada ta ga wanda su daga cikin bayinsa ina fata mun gane abinda kuke cewa bi ma'ana kar a yarda a gaskata wani daga cikin mutane cewa an ba shi irin abinda aka baku ko ko gaskata shi zai sa har ma su samu damar jayayya da ku a gaban ubangijin ku yana nuna cewa suna da ta falala ba haka nan bane ba falala ga hannun Allah take yana bada ta ga wanda su daga cikin bayansa wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki wasi'un mai yalwar falala ce alimun ne masani ne gaba da duka yake faruwa yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yakan keɓanci wanda ya so da rahamarsa shine annabojin shi ko manzancin shi والله ذو فضل عظيم الله مدوكين سركي ما ابو تافلالا تشي من كلمه سي الله تشي ومن اهل الكتاب من ان تامنه بخنسان يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار ومنهم من ان تامنه بدينار لا يعده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الله ومن أهل الكتاب ومن na daga wani bangare daga cikin ahlul kitab dan minnan at-tabi'idiyya wani shashi wani bangare daga cikin ahlul kitab man in ta'manhu bi qintarin akwai wanda idan ka ba sa amana ta qintar qintar shine dukiya mai yawa yu'addihi ilai zai mayar maka da wannan amana kamar yadda ka ba sa wa minhum kuma daga cikin su man in ta'manhu bi dinar akwai wanda idan ka ba sa amana ta ajiyar dinari la yu'addihi ilai ba zai mayar maka da wannan amanar ta dinari ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai dai in ka tsaya a kansa baka gushe ba kana neman sai ya baka ina fata mun gane kenan kaga ashe daga cikin ahlul kitab akwai masu kiyaye amana ahlul kitab suna yahudawa ko kuma kristoci a mu'amalar su ta yau da gobe tsakankanin su da mutane idan ka ba su amana ta ajiya ta kinta dukiya mai yawa yu'addihi ilayk idan ka nemi wannan dukiyar a lokacin da ka bukace ta zai baka dukiyar ka cikakka ba tare da an tawaye ba ko an rage ta ba tare da bata lokaci ba na yau da gobe zo gobe zo gobe zo gobe a kai tsaye zai mayar maka da dukiyar ka cikakka ba tare da an rage wani abu a cikin ta ba ina fata mun gane kuma daga cikin sun har yau akwai wanda idan ka ba sa dinari daya to ba zai mayar maka in ka ga ya baka wannan dinarin to ka yi tsaye a kansa da safe kashi da yamma kashi ka kai shi ƙara nan ku she justice nan ku yi nan ku yi nan da kyar ka samu ya baka ko ya hana maka shine illa ma dumta alaihi qa'im zalika bi annahum hakan ya faru ne game da wanda ba sa mayar da dukiyar mutane idan sun ci ta sun kame ta sun faɗi hakan ya faru ne saboda qalu sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil ai ba mu da wani laifi game da cin dukiyar ummiyai matukar ba cikin mu bane ba su suka halatta maka su cin mutane dukiyar mutane kenan yanzu yahudawa ina fata mun gane da kiristoci za ka samu wani bangare da cikinsu suna ganin cewa cin dukiyar wani wanda ba su ba halal ne zalunta wani wanda ba cikinsu ba halal ne cin haƙƙin wani wanda ba cikinsu ba halal da haka a wurin bai hude dan ya ci kuɗinka ya ci banza haka ya dace maka dan a wurinsu su suke ganin cewa su ne sha'abullahi muhtar mutanen Allah zaɓaɓɓu ma daga cikin mutanen da haka ya halatta su zalunce ku ya halatta su kwashi duke ku ya halatta su ci haƙoƙin ku ga banza ba su da laifi ko guda a wurin Allah shine kenan laisa alaina fil ummiyina sabil ba mu da laifin komai idan muka ci kuɗin larabawa normal ne wa yaquluna ala allahi kadhiba suna faɗar ƙarya ga Allah madaukakin sarki saboda suna cewa hakan a cikin littafin Allah ne hakan a addinin su ne wahum ya'lamun alhalin sun san abin da suke faɗa ƙarya ce suke ma Allah madaukakin sarki bala abin da suka faɗa na cewa ya halatta su yi zalunci ya halatta su ci dukiyar mutane ya halatta su ci haƙoƙin mutane matuƙar daga cikin ummiye ne Allah ce bala ƙarya suke ba gaskiya bane ba man aufa bi ahdi duk wanda ya cika alƙawalin da ke tsakankanin shi da sauran mutane ƴan uwansa wattaqa yaji tsoron Allah ya kiyaye fa inna Allah yuhibbul muttaqin to lalle Allah madaukakin sarki yana son masu takawa masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله مدوكاكين سركيتي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا lalle waɗannan wanda suke ƙoƙarin musanya alƙawalin Allah da kuma rantsa-rantsan da suke yi samanin kalila a ba su wasu ‘yan kuɗi da basu taka kara suka karya ba, ula'ika la khalaqa lahum fil akhira irin waɗannan kin ba su da rabo gobe alƙiyama. Imana wanda za su masanya alƙawalin da suka ɗauka tsakankaninsu da Allah na cewa idan annabi ya zo za su imani da shi su gaskata abin da aka saukar masa na alƙur'ani sannan za su yi ƙoƙarin kiyaye alƙawullan da suke faruwa tsakankaninsu ya junansu na dukiyoyi da amanoni da kuma mutuncin da ke faruwa tsakankaninsu kuma za su kiyaye yake cewa za su dinga yin rantsuwar ƙarya don su ci dukiyoyin mutane don masu yin haka ula'ika Allah ya ce la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani rabo gobe alƙiyama wanda kaga sifa ce ta ahlul kitab sun san annabi sun san sufofinsa Allah ya ambaci annabi a cikin attaura ya ambaci annabi a cikin injila ya gaya musu ga sufofin shi annabinsu ya gaya musu cewa annabi Muhammad zai idan ya zo ku imani da shi sai suka shafi haka suka baddala suka masanya suka kisi imani da annabi balle abinda aka sabkar masa na alƙur'ani sannan kuma alƙawalla tsakankaninsu da mutane ba sa cikawa cinyewa suke amanoni ba sa bayarwa cinyewa suke kenan kaga sun masanya alƙawalin Allah sannan kuma suna rantsarantsan ƙarya don su samu wani abun duniya ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya to irin waɗannan Allah ya ce ba su da wani rabo gobe alƙiyama wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba wadda za ta fa'idantar da su, wala yanzuru ilaihim yawmal qiyam ko wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba, wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na hama da jinƙa yawmal qiyama ran tashi alqiyama, wala yuzakkihim ba zai tsabtace su daga laifukan su ba, walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi gobe alqiyama Allah ke shi ne kare. Imam Bukhari ya fitar da hadisi hadisi Abu Hurairah kare yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله كرا da mutum Allah tabbata gare shi yace salafatu la yanzuru ilaihim yawm alqiyamah mutane guda uku masu dabi'u guda uku Allah ba zai kalle su gobe alqiyamah wala yuzakkihim ba zai tsabtace su ba walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi na farko rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq mutumin da ya kasance yana da daɗin ruwa akan na buƙatarsa bisa ga hanya famana ahu min ibn sabil sai ya hana wannan daɗin ruwa ga mafataucin da ke kan hanya yana bukata wannan Allah ba zai kalle shi ba gobe alkiyama ina fata mun gane Allah ba zai tsabtace shi ba sannan yana da azaba mai radadi yana da ruwa na wadatarsa har ma da ɗan ƙari akan bukatarsa sai ga mafataucin da baya da ruwa yana bukatar ruwa ya nemi ya ba sa sai hana sa to wannan yana daga cikin wanda za su shiga wannan narkon azabar Allah kare wa rajulun da mutunan da baya imamahu la yubayi'uhu illa li dunya da mutunan da yayi mubaya'a ga jagoran da yake so ya ci zabe ko wanda yake so ya zamanto sarki ko shugaban kasa bai yi hakan ba sai dan ya samu duniya nayi hakan ne na tara mushi mabiya ne don in ya hau shugabanci ya sa na ɗaya daga cikin diptocin shi ko ko in ya samu shugabanci ya bani wani matsayi babba daga cikin matsayin da ya kamata a samu ko ko ya bani wani aiki ko kuma ya bani wata marshen da zan tara dukiya ita kaɗai ce niyyarsa to wannan ma yana daga cikin wanda za su shiga cikin narkon wannan azaba me ya kai yawansu a wannan lokacin na akwai dan siyasa da zai tara mutane ya ba da motocin shi ya kashe kudin man shi a ta ihu cikin gari ana zuwa ƙauyuka da dazuzzuka kawai dan ya zaɓi shugaba adali da zai kawo taimako da gyaran ƙasa babu shi kawai maslaha ce da gyara ka ba mu marshe to za mu nemi maka mafiya ka ba mu wani matsayi za mu nemi maka mafiya za mu kashe mai yawa da kaɗan za mu je nesa da kusa za mu maka farfaganda matukar za ka ba mu wani matsayi shi ne kawai ke wanda ke neman shugaba da wannan garadin Allah ba zai kalle shugaba da kayama sannan yana da azaba mai raɗaɗi Allah ba zai tsabtace shi ba Allah ke shi mai kare fa in a'tahu min haradiya idan shugaban ya bashi daga cikin duniya zai yarda ya ji daɗi ya ga cewa ya cika masa alkawari wa lam yu'tihi minha sakhita idan kuma bai bashi daga cikin wannan dukiyar ba sai ya bata ransa wani ya ci amana kadiba wani sai da muka tura mota ya buga mu hayaki shi eh ga bai kyalin yayi banza da marshan ma ya ba masoyan shi ya ba makusantan shi mu da muka sha wahala mu kai kawo nan mu tara al'umma nan mu wahala ba abin da ya ba mu nufin sa kenan ba abin shi bane ba a ce an gyara kasa ba shi ke gaban shi ba gyaran shi bane a ce komi na tafiya daidai an hana cin hanci an hana cuta an hana babakere ba wannan bane ke gaban sa me za ka bani kawai in baka bani ba a samu matsala Allah ke shi mai kare wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asr fa qala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu laqad u'titu biha kaza wa kaza da mutumin da ya kokarin yaɗa kasuwar shi da hajar shi bayan sallar la'asar an ce bayan sallar la'asar sau da marice ya gangaro duk wani abun da kake so ka saida kana ga lokacin ya shige ne in ba haka dare zai ba mutanen da ya kokarin ragwaje kasuwancin shi ya yi kokarin fibilisitan kasuwancin shi ta hanyar mi rantsuwa da Allah sai ce na rantse da Allah da babu wani Allah sai shi wanga abun ni da kaina abu kaza na sai shi kuma ƙarya ce kana so kana bukata sai ce to wallahi wanga abun ni ma jika goma na sai shi ka sai shi jika tara eh kaga ba yiwa shi kuma jika biye sai shi kuma ya rantse da Allah to shi ma yana daga cikin mutanen da za su shiga narkon wannan azaba ina fatan mun gane ثم قرأ سنة ما زال صلى الله عليه وسلم آية إن الذين يشترون بعهد الله يؤانيهم أو أيمانهم ثمنا قليلا إمام أحمد يفتد حديث أتكم مسند ناس da imamu muslim hadisin abidhar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da manci Allah subhanahu wa gare ce thalathatun mutane guda uku la yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim yawm alqiyama sannan ba zai dube su ba dubi na rahama ratashi alqiyama wala yuzakkihim ba zai tsabtace su ba ya tahara su daga laifuffukansu ba wa lahum azabun alim sannan suna da azaba mai radade qultu abu zar yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah manhum wani mutane ne waɗannan kaga yana tambaya ne dan ya san su ya san sufofin su ya san halayen su ya guji halayen su dan kai kasance ɗaya daga cikin su ai ka shiga uku idan aka ce Allah ba zai kalle ka bar tashin alkiyama Allah ba zai magana da kai ba ko Allah ba zai tsabtace ka ba daga laifukan ka ka shiga uku Abu Dharr ya ce su wane ne waɗannan ya manzan Allah khabu wa khasiru waɗannan mutanen sun taɓi sun yi asara annabi ya sake maimaitawa ya daɗa maimaitawa su uku abu zar yana cewa su wane ne waɗannan ya ma'aikin Allah waɗannan mutanen sun taɓi sun yi hasara ƙara sai annabi ya ce na farko almusbilu mai sakin tufafin shi suna wuce idan sau duba kaga kana cikinsu idan liman zai tara ya kama dubuwan danka ka gani ya wuce idan sau in ya wuce wallahi kana daga cikinsu sai in baka yarda da maganar manzon Allah ba in ko ka yarda da maganar manzon Allah duba wannan ka gani ya wuce idan sau in ya wuce daga shi diba jallabiya ka gani ta wuce idan sau in ta wuce daga ta diba zanan ka in zani kake daurewa dibi babbar rigar ka in babbar riga kake sawa ta wuce idan sau in ta wuce ɗaga ta in baka ɗaga ta ba kana daga cikin wanda Allah ba zai kalle su ba gobe alkiyama baka shiga uku ba wando ya ja maka azabar Allah wanda mai Allah na to eh riga ta sha maka fashin Allah rigan mi yarda a ɗauke ka ba kawai matuƙa kai da ga Allah da manzon Allah kuma wallahi yana daga cikin birgewa ka ɗaga wandanka kai ya wuce idansa ya yi didi da rigarka wallahi ko wucewa kake mutane sana maka kyakkyawan zato kuma siffa ce ta kamala ba ƙauyenci ba ne wallahi tuna daga cikinsu mutanen nan guda uku wanda allah maɗaukakin sarki ba zai musu magana ba ba zai dube su ba tashi alkiyama ba zai tsabtace su ba na farkonsu mai sakin wando ko riga ko zane ko duk abin da ya sa a matsayin tufafi dan karka shurar wasu wawaye daga cikin mabiyan ɗariku da suke cewa a sakin wando ba laifi wallahi karya ce suke ya ka yarda da su ka karyata annabi ya ka gaskata annabi ka karyata me yafi sauki a gare ka menene kuma imani ka karyata su ka bi manzon Allah karka kalle su karka kalle su mayaudara ne wallahi yadda ka san akwai mayaudara da maha'inta a cikin kasuwa haka akwai mayaudara a cikin addini waɗannan masu gaya muku haka wallahi mai yudara ne ba masu zan gaskiya ba ne haka yan izala jos za ka ganin su suna take hundunan su kamar tantabarai da sunan su saba ma yan izala kaduna saboda sun samu matsala da su sun wancan san daga to mu bari mu sabke dan a bambanta kai hasara wallahi yau in ka sabke wa ka saba ma ka yarda ka saba manzon Allah saboda kana gaba da wani Allah ke shi mai kare. Na biyu annabi ya ce, wal munafiqu sil'atahu bil halifin kare, da mutumin da yake shigar da kasuwancinsa da saye da sayarwarsa da rantsuwar ƙarya. Ya shahara. Wallahi wanga abu kaza yake, wallahi tallahi original na rantse da Allah na kirki ne. Sana'a kenan. Haka yake kasuwancin shi babu albarka. in mi yake saidawa za ka ga a shekara goma yana nan abokan zanaman shi daga mai moto mai kyau sai mai mota mai kyau ya gina gida ya shiga shi kuma yana nan akan wannan sana'a tashi ya ba uwayen ya ba 'ya'yansu yanzu da shikokin yake kulla kasuwa kuma yana nan a kasance har yanzu an cire albarkacin kasuwanci ina fata mun gane kullum tura da burwata yake hatta hada kashi wai ba na ce turin burwata da sana'a da burwata kasance na munaficin da yake na rantsewa da Allah kan ƙarya sai ya zamanto kaskance ke kullum babu albarka a cikin kasuwancin nasa in hila yake saidawa sai ya mutu bai gina gidan kansa ba hila ya yake saidawa ido ido tare da shi ake caga ai duk abin da za a yi ma sai ya mutu baya da gidan kansa kuma ana biyar sa bashi ina albarkacin kasuwanci da ke Allah ya kiyashe mai kare to yana daga cikin su mai sai da sai da rantsuwa kan ƙarya wal manna da mai gora ma mutane ya maka alkhairi ya gaya maka ko ya gaya ma jama'a ya maka kyautar gida ya maka kyautar abin hawa ya baka kaya masu kyau ko ya dinka maka sai ka fito kana annashuwa kana dariya cikin mutane sai ce kan bishar da can tana da kyau ko wala ne na dinka mishe shi ke na gama da ni na bashi motan can ma ni na sai mishi shi ya goranta ma mutane shi ma baya daga cikin wanda Allah zai musu magana ko kuma ya tsarkake su ko ya musu ko ya dibe su dibi na rahama gobe alkiyama Allah ya kiyaye mu kare sai Allah ya ce وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ce wa inna minhum lalle daga cikin ahlul kitab la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab akwai wasu kaso da suke karkatar da halsunan su da littafin da aka sabkar musu bi ma'ana sukan shigar da abin da babu ko su shafi abin da ke da ko ciki Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas abin da ake nihi da yalwuna alsinatahum bil kitab ai annahu yuharrifuna wa yuzilun suna harrafa littafin Allah su canza sa ko ko su shafe abin da ke da kai a cikin su ko su ƙara ina fata mun gane so ne yalwuna alsatan bil kitab li tahsabuhu min al kitab dan ku musulmi ku yi tsammanin cewa abin nan da suka faɗa yana daga cikin littafin da Allah ya saka wa ma huwa min al kitab alhalin abin nan baya daga cikin littafin da Allah ya saka wa yaquluna ala allahi al kadhib zaka ga suna faɗar ƙarya akan Allah madaukakin sarki ko wa yaquluna huwa min indillah zaka ji suna cewa huwa wannan magana min indillah daga wurin Allah take wa ma huwa min indillah alhalin wannan magana ba daga wurin Allah take wa yaquluna ala allahi alkadhib zaka ga suna fadar ƙarya ga Allah madaukakin sarki wa hum ya'lamun alhalin sun san abin da suke fada ƙarya ce suke dangana ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ce ma kana li basharin an yi utiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa da dai ba zai kasance ba a wani mutum Allah ya bashi littafi wal hukma sannan Allah ya basa hukuncin da zai tsakankanin mutane wan nubuwata sannan Allah ya basa annabauci thumma yaqulu lin nas sannan ya zo ya ce ma mutane kunu ibadan limin dunillah ku kasance abun bauta ta kuma bayan Allah hakan ba zai taba faruwa ba yana daga cikin abin da ba zai taba kasancewa ba a ce ga wani mutum daga cikin mutane Allah madaukakin sarki ya ba sa littafi sannan ya ba sa hikima sannan ya ba sa annabauci sannan wannan mutumin ya zo ya ce ma mutane ku bauta mini ni kuma bayan Allah hakan ba zai faru ba walakin sai dai abin da zai ce musu kawai shine kunu rabbaniyina ku kasance masu bautar Allah ina fata an gane dan ar-rabbani nisbatun ne ila rabbi ina fatan mun gane kenan ku kasance masu bautar Allah madaukakin sarki kuna musu da'a ku kasance masu tarbiyantar da mutane da tarbiyya akan shari'ar musulunci yin abin da Allah ya ce ayi da nisance mu abin da Allah ya ce kar ayi shine kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab da abin da ku kasance kuna sani na littafin na littafin Allah madaukakin sarki wa bima kuntum tadrusun sannan da abin da kuka kasance kuna yin dirasashe na ilimi kenan wanda ba alqur'ani ba abin da ya shafi ilimin hadisi ko abin da ya shafi ilimin fiqh kamar yadda wasu malamai suka faɗa Imam al-Bukhari ya ce a cikin Kitabul Ilm babu al-ilm qabla al-qawli wal amal وقال ابن عباس abdullahi dan abbas ya ce kunu rabbaniyina ay hukama fuqaha ulama wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas bi sighari al-ilmi qabla kibarihi imam bukhari ya kawo a cikin kitabul ilm babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal babin da ke bayani game da cewa ilimi shi ake gabatarwa kahin faɗa ko aiki kahin ka yi magana ko ka yi aiki inda na shari'ar musulunci ne ya kamata ilimi ya gabaci haka shi yasa mai lahallari ake tako ko kuma akhdari da rahman rahimahullahu ta'ala ce wala ya fa'alu fi'ilan hatta ya'lama hukumallahi fi kan musulmi ya aikata wani aiki har sai ya rage ya san hukuncin Allah game da wannan aiki Imam Bukhari ce kenan kaga babun al-ilmu ana gabatar da sani da ilimi qabla al-qawli wal amal gabanin magana ko aiki Qala ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yace kunu rabbaniyin abinda ake nihi da cewa ku kasance masu bautar Allah da da'a zuwa gare shi ai ku kasance masu hikima ku kasance fuqaha'u masana ilimin fiqh sannan ku kasance cikakkun malamai wa yuqalu yace ana ma fada ana cewa ar-rabbani mutum da yake rabbani na gaske shine alladhi yurabbi an-nasa bi sighari al-ilmi qabla kibari shine mutumin da ke tarbiyantar da mutane da karamin ilimi gabanin ya sadda su babban ilimi ya fara da su da matakin ƙasa sannan sannan ana tafiya har ya kai ga su babban mataki ya sanar da su wannan kenan kaga abin da suke faɗa kenan ku kasance masu biyayya ga Allah kasance masu da'a ga Allah saboda abinda Allah ya baku na ilimin littahi da abinda kuke mudarasa shi kuna karanta shi na ilimin fiqh wala ya'murakum da dai ba za su kore ku ba an tattakhidul mala'ikata ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban abun bauta kuma bayan Allah ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun shin yanzu za su za su kore ku da kafirci bayan da kuna masu musulunci kaga ba zai taɓa yiwa ba ba wani daga cikin rabbani ko mutumin kwarai da Allah zai bashi littafi da hikima sannan Allah ya bashi annabauci ya ce ku bauta mishi kuma bayan Allah hakan ba zai faru ba ba abin da za su gaya muku sai dai ku kasance masu bautar Allah su sanar da ku ilimin addini su karantar da ku tauhidi alaka kyakkyawa tsakankanin ku da ubangijinku su sanar da ku alaka tsakankanin ku da mutane da kiyaye haƙoƙin mutane su sanar da ku yadda za ku bauta mu ubangijinku bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba ba za su kore ku har abada da ku riƙi mala'iku da annabawa ababen bauta mala'iku bayu ne na Allah bautar Allah suke su ba abin bauta ba ne annabawa bayi ne na Allah bautar Allah suke ba a bauta musu kuma bayan Allah yaya za su fore ku da kafirci bayan da kuna musulmi ina ganin zamu dakata amma faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko muka haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi